وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قراتم من الكتاب رياض الصالحين يوم متاشي أتكن باب الإسراء بالجنازة babi kenan da yake bayanin gaggauta kaiwa jana'iza makabarta bi ma'ana lokacin da aka ɗauki gawa ana tafiya da ita zuwa makabarta to ana so a yi gaggawa kar a yi sanda ko jan kafa ko a tsaya yin wani abu daban ko kuma yin tafiya wacce aka saba ta al'ada don ƙara sauri a yi gaggawa a kai ta an abi hurarata radiyallahu anhu hadisi na farko wannan babi an rubuce shi daga sirrin abu huraira Allah ya kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kala annabi ya ce asriqu bil janazati ku yi gaggawan kai gawa makabarta fa in ta ku salihatan in ta kasance ta kirki ce fa khairun to alheri ne kabarin tuqaddimuna hada kuke gabatar da ita ilaihi zuwa kabar can ramun da aka tona yana jira a kawo ta a binne shine khairun din anan alheri ne tuqaddimuna ha kuke gabatar da ita gawar ilaihi zuwa gare shi kaga nan shi mamacin yana buƙatar a gaggauta kai shi wa in takuciwa zalim idan kuwa gawar ta kasance watan wannan ce wato gaira salihatin ke idan gawar ba ta kirki ba ce gawar munafiki ne ko fasiki ko kafiri to fa sharrun ita gawar sharri ce taba'unahu da kuke sauke shi an riƙabi kuma ga barin wuyayen sharri kuka ɗauka kaga kuma kuna da buƙatar ku gaggauta sauke shi waye zai ɗau sharri in ba ya zama dole ba in ka ɗauke shi kuma wa zai so ya ci gaba da ɗaukansa tsawon wani lokaci ina fata an gane in saliha ce to kabarin alheri ne to kaddimuna da kuke gabatar da ita ilai zuwa gare shi in kuma gawar ta sharri ce to ita kanta gawar sharri ce taba'unahu da kuke sauke sharrin nan an riƙa bi kuma gamar wuyayen wannan hadisi mutafaqun alai kaga ala ayi hali dai kowace irin gawa ce to ana so a gaggauta kai ka ko ta kirki ce ko ta sharri ce wa fi ruwatin li muslimin cikin wata ruwaya ta imamu muslim yace fa khairun alheri ne su qaddimuna da kuke gabatar da ita alaihi akan wancan ilaihi wannan kuma alaihi ina ba ta an gane shi muslim ya rawaici lafazi guda biyu daban-daban a ruwaya daban-daban waccan ta farko an ce muttafaqun alaihi kaga hadda da shi da bukhari sun yi ittifaki a gare shi to sai su wasi ruwayatin a cikin wata ruwaya bayan waccan da suka ittifaki da bukhari akwai kuma wacce ya rawaito fa khairu tuqaddimuna ha alayhi kaga ruwaya ta zama bi kenan a wajen imamu muslim amma inda ruwaya ɗaya ce amma lafazin ya bambanta bukhari ruwayarsa ta zama fa khairu tuqaddimuna ha ilayhi shi kuma muslim ruwaya ta zama fa khairu tuqaddimunaha alai to ba zai ce wa fi ruwayatin ba sai ya ce wa fi lafazi muslimi ka gane ai idan ruwaya sai ya ce suka yi ittifaki aka ce muttafaqun alai bukhari da muslim bukhari ya rawaice ta muslim ya rawaita in lafazin ya saba to idan ba ya fara gabatar da ruwayar bukhari lafazinsa fa khairu tuqaddimunaha ilai to sai ya ce wafi lafazin ko wafi lafazin riwayatu muslim fa khairu tuqaddimunaha alai to amma tun yace wafi riwayatin li muslimin to shi yake nuna waccan din ma ya rawaice ta wanda suka ittifaki shi da bukhari sannan kuma a cikin wata riwaya ita ma ta muslim bayan waccan da suka ittifaki da bukhari akwai lafazin fa khairu tuqaddimunaha alai to alheri ne kuke gabatar da ita alayya a gare shi kaga duk ma'anar da yake ne wacce ilayhi wannan alayhi wa an abi sa'id bin khudri radiyallahu anhu qala kana nabiyu annabiyu sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya kuli yana cewa izahu bi akil janazatu idan aka ajiye gawa hata mala har rijalu sai mazaje suka dauke ta bayan an mata sallah ala a anakihim akan wuyayensu fa in kanu salihatan ka san gawa ba akai ake dorawa ba ko ana dorawa a kafada to ba ambaci kafadan ba sai aka ambaci gaba da take kusa da kafada shine wuya al-unuq ba wuya ba al-a'naq jami'in na wuyaye fadribu فوق الأعناق واضرب منه كل بنان الأعناق جميلة الأنوق sai mazaje suka ɗauke ta ala a anaƙihim a kan wuyayen ma'ana ala a tafihim a kan kafaɗin su ake nufi to fa in kano sari haka manzo Allah ta idan ga wannan ta kirki ce qalat za ta dinga gaya wa madaukanta qaddimuni ku gabatar da ni wato ku yi sauri ku kai ni wa in kanar gaira saliha idan kuma gawar ta kasance ba ta kirki ba ce fasikar gawa ce ko munafukar gawa ce ko kafirar gawa ce kalar da aliya za ta dinga yawa mutanen da ya waila ha kai tonta aina ta zahabu na biya ina za ku tafi da ita a cikin wannan lafazin akwai kaucewa jingina sharri ga kai ko da hakaitowa kake daga wani a ga bangaren alheri sai ce kaddimuni ya ce fa kaddimu ha ba tun da alheri ne bayan ta kusali ya can kalibar da ce kaddimu ni ya ce kaddimu ha ba amma da ya ce wa in kanu gara sali ya can kalat sai sai take wato take gaya wa ahliha qala li ahliha za ta gaya wa madaukanta ya wailaha ya ce ya wailace ba aina aina tan habuna bi sai ce ya wailaha aina tan habuna biha saboda lafazin sharri ne ko in za ka hakaito labari na sharri to kar ka jingina shi ga kanka maza Allah ya koya mana yadda ake faɗi a wannan hadisi in alheri ne sai ka ce ai ya ce na yi kaza na yi kaza na yi kaza in na sharri ne sai ka ce ai ya ce ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kar ka jingina sharri a kanka saboda mugun fata ne kalan da ahliya sai ta gaya wa maɗaukanta ita wannan gawar ya wailaha kai tonta aina ta zahabu na biya ina za ku tafi da ita ba ta san a kai ta saboda sharrin da yake jiranta a cikin kabari ita ko saliha tana ko ai gaggawa a kai ta saboda alherin da take so ta same shi a cikin kabarinta manzo Allah ta ya sama sautaha kullu shay'in kowanne abu yana jin muryar wannan gawar da mai cewa qaddimuni da mai cewa ya wailaha kowa komai kai kullu shay kowanne abu yana jin muryar wannan gawar illa insana sai dan adam kai ko in dan adam yana jin mai dauka ai zai farwa ne ko walau sanna al insanu da dan adam zai ji abin da gawar nan take faɗi la sa'ika da da ya suma dan saboda tsoro da firgita musamman mai cewa ya waila aina san abu na biha saboda ba da irin muryar da ya saba ji ba kuka ne irin na hallaka ga mutumin da ya ga azaba ta cin masa to da dan adam zai ji wannan abin da gawa take faɗi manzo Allah ce la sa'ika da ya sume rawahu al-bukhari to ala ayi halin dai gawa kowace iri ce a gaggauta kaita musamman in an ɗauka nan ana magana in an ɗauka za a kai zuwa makabarta kar a dinga jan kafa ko ana tafiya a hankali babu ta'jilin qada'i dayni 'an al-mayyit wannan babi ne da zai mana bayanin gaggauta biyan bashi ga mamaci mutum in ya rasu ana bin ka bashi a gaggauta biya masa bashin nan wannan ana magana fa tun kafin a wanke shi a masa da kafani a sallace shi ba wai sai a jira sai ran sadakar uku ko sadakar bakwai an tala mutane ga tambaya duk wanda yake bin ka bashi yayi magana ai kun yi jinkiri kwana uku ana jirgarsa a kabari akan bashi ya kamata daga ya rasu inda an samu mai nutsuwa to ya yi tambaya akwai mai bin sa bashi a yi kokari a sauke masa nauyi tun kafin mu akai shi kabari ana son ta'ajilu qada'i dayni anil mayyit gaggauta biyan bashi ga mamaci wal mubadaratu da kuma yin gaggawa ila tajhizihi zuwa shirya shi sai ana maganar a babin da muka gabata gaggawar kai gawa in an ɗauke ta gaggawar tafiya nan kuma in ya rasu a gaggauta shirya shi a wanke shi a sa masa likafani a shirya shi a ajiye sannan a sallace shi illa an ya muta faj'atan sai dai in ya mutu ne bagtatan da faj'a da bagta duk ma'anar su daya mutun faj'a al-faj'atu ko al-fuja'atu lugoki ne guda biyu idan ka yi ruku arfa to za ka yi sa madda da alhamza ka ce fuja'at in kuma ka yi fata a sai ka ce faj'a faj'atu sai dai in ya mutu ne bagtatar lokaci ɗaya kawai mutum ya mutu fa yusraku to wannan ba a san a yi gaggawa a kyale shi hatta ya tayakkana mautu har sai mutuwa ta ta tabbata to kaga yanzu akwai sauki sai a kira likita ko a kai asibiti a auna ko in akwai rai likita zai gaya muku take in ma ya rasu ne take likita zai gaya muku to kaga yanzu akwai sauki a irin wannan amma lokacin kofar gurin da babu asibiti kusa babu likita kusa in dai mutum ba wata jinyaye ba ba ku je yana kai kukan wani ciwo ba kawai lokaci ɗaya aka kwanta da shi washe gari aka ce ya rasu to a saurara zuwa hantsi alal misali idan mutuwar dare ne har sai an tabbatar da cewa ya rasu fa ba dogon su baye ba to sannan sai a shirya shi a wanke shi a sanace shi a je a binne amma idan dama jinya yayi har har ya fita to ba a so a saurara ko a jinkirta gaggauta shirya shi a wanke shi a sallace shi a je a binne hadisi na farko a babu an abi hurairah radiyallahu anhu an rawaito daga abu huraira Allah ya kala masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce nafsul mumini ran mumini mu'allaqatun aban ratayawa ce aban ratayarwa ce bidairihi da bashinsa da ake bin duk imaninsa duk kirkinsa duk ayyukansa na alheri inda ya mutu ana bin sa bashi bashi kuma ko nawa ne to ran nan nasa za a rataye ta ba za a kai ta matattarar la wato layukan muminai ba ina fata an gane imamu suyudi yace ma'ana mu'allaqatun ay mahbusatun an maqami hal karim za a tsare ta ga barin zuwa mukamin da Allah ya tada da mata mai girma inda an ce dama nafsul mumin inda mumini ne akwai mukami mai girma da Allah ya tanada masa in ya mutu to da ya mutu ana bin sa bashi za a tsare wannan ran ba za ta kai wannan mukami da Allah ya tanada masa mai girma ba hatta yi ba anu har sai an biya masa wannan bashi to kaga kamata a gaggauta biya tun ma kafin a kai shi saboda za a tsare ransa ba zai ba zai je a inda ake so ba har sai an biya masa wannan bashi rawahu turmizi wa qala ta hadithu hasanu hadisi ne kyakkyawa kamar yadda na faɗa a farko kar a ce sai an yi sadakar uku ko sadakar bakwai ko arba'in sannan a dinga tambaya akwai mai bin bashi daga yaro sun san samu ne kafin a tallace shi a yi ƙoƙarin sauke masa wannan nauyi domin ransa ya zarce zuwa matattarar rayukan muminai wa an husayn bane wa hawajin wa hawahin ko an rawato daga husayn ibn wa hawahin duka ha'un ne ba jimin ko wa hawajin ko wa hawahin to shi ke haka yake wa an husayn ibn wa hawahin an rawato daga wani sahabi husayn dan wa hawahin radiyallahu anhu ya Allah ta tabbata a gare shi anna talhata ibn al-bara'i hakika sayyiduna talha ibn al-bara radiyallahu anhu idan Allah ta tabbata a gare shi marida yayi rashin lafiya fa atahu annabi sallallahu alaihi wasallama yaquduhu sai manzo Allah sallama ya je wajen sa yana duba shi fa qala sai da manzo Allah ya duba shi ga irin jinyar da yake yi sai manzo Allah ya ce wa iyalansa inni la ura dalhata ni fa ba na ganin wannan alhaji ibn bara din nan kamar sai ni ba na zaton ɗalhan nan illa ƙada na tafiyar mutu face mutuwa ta kusanto gare shi wato alhadaku ba sabon abu ba fararen abu wato a lokacin bai cika ba bai rabu ba amma yana cikin tsananin jinya manzo Allah da ya duba ya ga alamar wannan jinya sai ba ta tashi ba ce ya ce la qura talha ni dai ba a nuna min talhan nan bi ma'ana ba na zaton talha ibn al-bara illa qad hadatha fi rusul ba sai mutuwa ta faru fihi a cikin sa to sai yace fa azinuni bihi idan ya cika fa'aziruni ku sanar da ni bihi da mutuwar bayan ya gama duba shi ya faɗi wannan kalmar sai ya juya ya koma gida shi amma in ya rasu a sanar da shi kuma ya ce wa ajjilu li ku gaggauta shirya shi tun kafin na zo kenan idan ya rasu ku sanar da ni mutuwarsa kuma ku gaggauta shirya shi a lokacin kuma bai rasu ba amma ba za Allah ya bar umarni ga yadda za a ka ga ma'anar gaggauta shirya mamaci ta fito a nan wa ajjiru da ku gaggauta shi fa innahu domin shi lamarin yanda yake la yanbaghi li sifati muslimin baya kamata ga gawar musulmi an tuhu basa baina zaharai ahlihi a tsare ta tsakanin iyalansa a bar musu gawa tsawon lokaci alhali kuma daga aji an yi rasuwa za a yi ta zuwa gagawa a gabansu ba abu an raba su da ita ba misala ce wannan baya dace la baki baya dacewa da jifatin musulmi gaggawar musulmi an tuhu basa a tsare ta a ki ɗauke ta a ki shirya ta baina zaharai ahli a tsakanin iyalansa rawahu abu dawud babul mu'jizati inda al-qabr wannan babi ne da yake mana bayanin yin wa'azi a wajen kabari domin mutane su shiga taitayinsu su ji tsoron Allah su san cewa yadda suka kawo wannan suka binne fa kowa ta ta sana jiransa kowa sai an kawo shi to amma wa'azi ya zama takaitacce kar ka rike mutane da yawa ko lokaci mai tsawo an fi so a tsawaita lokacin addu'a akan lokacin wa'azi kamar yadda za mu ji a cikin babu irin wa'azin da manzo Allah ya a wajen kabarin takaitacce ne amma bayanin da ya zo na addu'a za ka ji abubuwan masu yawa ne kusan ma mu mutane ba za mu iya tsayawa zuwa nan addu'ar sabanin wasu daga an je an tura wa mutum kasa kawai sai a watsi ko addu'ar ma ba a yi sai zafin wa'azin to shi wa'azin takaitacce ake so babu laifi a yi wa'azi a yi faɗakarwa a yi tunatarwa inda kabari a wajen kabari bayan an binne mamaci ko kuma kafin a binne ma lokacin da ake shirye-shiryen gyara kabari da sa shi da sauransu an aliyin radiyallahu anhu kala an rawaito daga sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu kala ya ce kunna fi janazati mun kasance a cikin wata jana'iza fi baqi'il garqadi a cikin makabartar Madina ta baqi'ul garqadi sunan makabartar Madina kenan algarqad din sunan wata bishiya ce mai kaya da can tun kafin zuwa manzo Allah Madina bishiyoyi wannan kaya ta garqad su ne a gurin sai aka sassare su aka mai da ita makabartar Madina shi yasa ake mata inkiya da wannan bishiya ta kaya akwai bishiyar ɗakwara ko takwara to ita ce algarkan bakiya din shi ne makabartar algarkan sunan bishiya ce mai kaya ita ce bishiyar takwara to sai da ali ya ce muna cikin jana'iza a makabartar baki'a fa atana rasulullahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana fa qa'ada sai ya zauna wa ka'adna ruwa muka zazzauna haulahu a gefen tunda manzo Allah ya zo kaga in ba masu aikin gyara makaranta ba kowa inda annabi yake nan zai dawo yana zuwa sai ya zauna sai duk muka zazzauna a gefen wa ma'ahu miqsaratun a hannunsa akwai kwakiri sandan nan mai lakushashen kai ita miqsar fa na kasa kai ya sunkuyar da kai shine na kasa ya sunkuyar da kai eh to ni na babu shakka eh eh eh shikenan sharhi da ma yace bi takfifil kafi wa tashdidiha eh da sauƙaƙa kaulasan na kasa wa tashdidiha da shadda wal mukaffabu amma wanda aka sauƙa aka ce na kasa min babi qatala na kasa qatala in kace na kasa kuma qatala akwai dubara ibn mubalaga na kasa ya sunkuyar na kasa ya sunkuyar wancan mai shadda zan akwai mubalaga amma ba irin na qur'ani ba na kasa ala ake bai wancan sabi ne ko wancan na ja da baya ne ala a ko wannan kuma na sun koyar da kai ne sai akwai na kisuru ne ko fa na kasa eh a wancan kuma mai sa'u mai shaci ko sannan na kasa fa inna ma yau duka dukkokin daban-daban ne na kasa mai sa'un daban juyawa mai sa'un na warware alkawari ومن نكث عدوا يورى القول فإنما ينكث على نفسه يا ورى القول لك كنسا أذابا دا مسيفة ورى القول أكنسا لا تفعل ما يساوي كنا وما هو مكسرة مزالا هنا لكذا فاجري da ya zauna yana rike da fajirinsa fa na kasa sai ya sunfiyar da kai tsawon wani lokaci waje ala sai ya kasance yankutu yana yin zane a kasa bi miki saratihi da wannan fajirin nasu kamar yana dan caccaka sandar a ƙasa shine yankutu sun makala sannan sai daga kai yace ma minkum min hajin ba wani mutum ɗaya daga cikin ku illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal janna face sai da aka rubuce mazauninsa na wuta da mazauninsa na aljanna duk mutumin da ka gani a duniya yana da gidaje biyu a lahira ɗaya a aljanna ɗaya a wuta kowa aikinka shi zai nuna wanne za ka je faƙalu sai sabon suka ta ya rasulallahi ya ma'aikin Allah a fala na ta kilo ala kitabina to yanzu ba ma shanta ke ba a bisa littafin namu da aka rubuta mana tunda an riga an rubuta ni ɗan wuta ne ɗan wuta ne in ɗan aljanna ne ɗan aljanna ne kowa an kaddara masa ga gidan da zai zauna a lahira to ba ma shantake ba shi kenan mu daina sallah mu daina azumi mu daina ayyuka alheri mu samu mu huta a rayuwar duniya mu ma mu gode tun da dai kowa abin da aka rubuta masa fa yazdiqu alaihi alkitabu fa yaqulu bi amali ahli jannati fa yadkhulaha ko to wannan littafi yake magana da aka rubuta tun a cikin uwa fa qala sai bazala ce a a ikimalu ku yi aiki ku yi sallah, ku yi azumi, ku yi zakka, ku yi sadaka, ku sadar da zumunci, ku karanta Qur'ani, ku ambaci Allah da yawa. Fa kullum mu yassaru lima khuliqala. Domin kowanne mutum abin sauwaƙewa ne ga abin da aka halicce shi da shi. In an halicce ka dan ka shiga aljanna, to za a sauwaƙe maka aikin shiga aljanna. In banda aikin shiga aljanna ba abin da zuciyarka take so. ba za ka yi aikin da zai kai ka wuta ba don ba dan shi aka halice ka in kuma wani ya billahi an kaddara mutum shiga wuta to in ban da aikin zuwa wuta ba abin da zai zama mai sauki a wajen shi yanda za ka yi da shi ya dawo ya aikata alheri ba zai iya ba dan ba dan haka aka halice shi shine fa kullun muyassarun lima kudiqala kowanne ɗaya daga cikin mutane da ka gani muyassaru abin sauwaƙewa ne an sauƙaƙe shi bima kulika lahu ga abin da aka halice shi da shi wa zakara tamamal hadith sai sayyidina ali ya ambaci cikar hadisin shi nan iya nan shi yake dauke da wa'azi ka gane ai sauran duka jawabai ne eh amma shi ma yana dauke da wa'azi imamu siddiq ya kawo tamamul hadisi eh a cikin abin da ya zo a ruwayar imamu bukhari bayan manzo Allah ya ce fa kullum mu yasaru bi ma kudika lahu qala sai manzo Allah ya ce amma ahlu sa'ada amma kaga su ma abota arziki an aljanna fa yuyassaruna li amali ahli sa'adati ana sauwake musu damar yin aikin ahli sa'adati yan aljanna sai ka ga sallah ɗin mai sauƙi ne a wajen yin azumi abu ne mai sauƙi ba da zaka abu ne mai sauƙi ya sa kuɗin su tsaba bai je aikin hajji abu ne mai sauƙi baya jin wahala ya ba da sadaka abu ne mai sauƙi ya samu lokaci ya zauna ya karanta ƙur'ani ya sadar da zumunci ayyukan alheri shi abu ne mai sauƙi a wajen saboda yana daga cikin ahlus sa'adati sai ce wa amma ahalu shaqawati amma ma'abota tsiya yan wuta fa yuyassaruna ana sauƙaƙe musu ne da ahli shaqawati ga aikin tsiya shi in banda aikin tsiya ba abin da zai sauƙaƙa a gare shi aiki alheri za ka yana ɗauya a wajen ba zai iya sun makara sannan mazala ta ya karanta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل ما كان وأما فأما من أعطى amma kaga wanda ya bada sadaka ya bada zakka wattaka ya ji tsoron Allah wa saddaqa bil husna ya gaskanta aljanna ya yi dan ya mutu zai je aljanna Allah ce fa samu yasiruhu da sannu za mu sauƙaƙe shi za mu sauƙaƙe masa da yusra ga mafi sauƙi take aljanna to ka ga maganar sauƙaƙewa kullum mu yasaru bima kulika nan da sannu za mu sauƙaƙe masa hanya zuwa aljanna wa amma man bashir amma wanda ya rowa kishiyar man a'ada wata gana ya nemi wadatuwa da abin da yake hannunsa shi ba zai iya ba da abin da yake hannunsa ba kar ya talauce wa kazzaba bil husna ya karyata aljanna shi bai da in ya mutu akwai wata wuta akwai aljanna ba fa sami yasiru lil usra da sannu za mu sauke shi ga mai tsanani ita ce jahannam al yusra aljanna al usra jahannam to kaga kullum mu yasabu lima khuliqa lahu kenan shine tamamul hadisi wannan hadisi mutafaqun alayhi bukhari da muslim sai ittifaqi gare shi babu du'a'i lil mayyit ba'da dafnihi wannan babi ne da zai mana bayanin addu'a ga gamaci bayan an binne shi ina fata an gane wancan wa'azi qabla dafnihi kafin a binne shi lokacin da kuka zo ba a gama gyara kabari ba ana dan gyare-gyare ana kokarin binnewa din to mai wa'azi sai yayi wa'azi sabanin masu wa'azin yanzu sai an binne maimakon a yi addu'a sai kuma sai a tsaya yin wa'azi to wa'azin ba a yi shi a gurbinsa ba ba a yi shi a mahallinsa mun ji dai yadda manzo Allah ya yi ya zo ya samu yin suna shirye-shiryen binnewa ya zauna ya yi musu wannan wa'azi ana gamawa binnewa sai addu'a shi yasa ne yace maka yin addu'a lil mayyit ba'da dafni ba yin wa'azi ba bayan an binne gawa kowanne yana nan da lafazin sa addu'a ga mamaci bayan an binne shi wal qu'udi da zama ba tsayuwa ba inda qabrihi a wajen kabarin sa sa'ata du'ai a lokacin yin addu'a ina fata ka gane addu'a wannan lafazi da kyau wal qu'udi ba wani kiyami ba kaga mutane sun charko tarko kamar suna kallon yan karta yan ita karta ce ai ba ai ba kallon ta daga zauri in kana so ka ga yadda ake yi to dole sai dai ka tsaya su masu yi suna daga zauri wal qu'ud imam nawawi yace da zama al qu'ud da al julus ai duk ma'ana ne ko ko da zama inda kabari a wajen kabarin mamaci sa'atar du'a lokacin addu'a to ni sa'atar du'a ya kawo shi kenan sa'atan tsawon wani lokaci duk du'a domin yin addu'a shi ma ya fita kuma akwai da hutu yawa ni ga kala hutu kawai ce sa'atar du'a lokacin addu'a sa'atan tsawon wani lokaci duk du'a da hu domin yin addu'a gare shi in aka kawo sa'a alama ne yana da ɗan tsawo ko in sa'a ta agogo nawa take ɗauka minti sittin ko to ko da kai sittin ɗin ba dai ana so a ɗanyi addu'a mai tsawo wal istighfari da kuma nema masa gafara shi ma akwai lahu to wal qira'ati da kuma karatun alqur'ani eh irin a karanta qul huwallahu sha ɗaya ko a karanta falaki da na su ayatul kursi Allah ya saka mala ita haka na mala sanda da shi hatta bara yake cewa a karanta ya ce wanda bai iya ba ma ya karanta qul huwallahu duka yana da asali a tsaya a yi addu'a sosai har karatun qur'ani za mu ji imamu shafi shi kataba ma ya ce a yi ku je da takararku in kuka binne ku raba ku sauke mar qur'ani duka za mu ji a cikin wannan babu an abi amri an rawato daga baban amru wakila aka ce abu abdullahi baban abdullahi wakila aka ce abu laila baban laila shine sayyiduna usman ibn affan ana masa alkunya da waɗannan ƴaƴaye na ka gane ai abu amri shine yafi shahara saboda shine babba a cikin ƴaƴan shi amur ɗin. To, amma shi Abdullahi abin da ya sa suke masa alkunya da shi, shi ne ɗansa da suka haifa da ‘yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta yi da tuna Ummu Kulsum. Ɗane na Ummu Kulsum da suka haifa tare da shi sai na Usman. Tutiya murahikan shi Abdullahi nan ya rasu yana matashi bai zama saurayi ba ya rasu min dikin na kara ainihin saboda wani zakara ne ya ciki idan ba sai idan ya tsiyaye kuma sai kamu da jinya sai ya zama sanadin rasuwar shi abdullahi kenan to kaga karami ne tunda murahiki ne ya ɗanɗaga bai balaga ba ya rasu to amma saboda jikan manzon Allah ne sai wasu suke masa alkunya da shi ana ce masa abu abdullahi ana ce masa abu laila akwai yasa laila ita ma ana masa alkunya da ita ya amma an fi kiransa ne da abu amrin eh kamar yadda shehu ibrahim a cikin diwani ya ya kawo wannan suna yana ce wa arani uhibbul urba wa suhuba jumlatan wa alan wa ansaran li hubbil muzammili ولا سيما الشيكين ثم خليفة يكلى أبا أمر والمبجل هذا يكلى أبا أمر yace a rani uhibbul urba wa sahaba jumlata a rani ni kawai na gani na tashi kawai na gani ina son larabawa al'urba wa sahaba da sahabban mazala jumlatan gaba daya ba na warewa ne kowa ne in dai wannan sahabin manzon Allah ne kawai na gani ina son shi ban san ya aka yi ba kawai a rani na gani uhibbul urba ina son larabawa saboda kabilar manzon Allah ne wa sahaba da sahabbai jumlatan gaba daya yace wa alan ina son iyalan gidan manzon Allah wa ansaran da lansaru mutanen Madina saboda me nake son al'urbu wa sahabu wal alu wal ansaru yace da huddul muzammil saboda san da nake wa manzon Allah ko kuma saboda su ma san da suke wa manzon Allah san da nake wa manzon Allah ne yayi na so har ya zama ina san larabawa da sahabbai gaba ɗayan su da alayen manzon Allah da nan samu sai ce to a cikin asabu wala siya mashaikai musamman ma dattawan nan guda biyu su ne Abubakar da Umar musamman a shekai dattawan nan na sahabbai guda biyu yace sun ma khalifa da sannan wani khalifa dukkan na da ake masa alkunya a ba amri baban amru kaga usmanu kenan yace wa sinwal mubaddali da kuma dan uwan nan na manzo Allah al-mubaddali abu girmama wa sinu din dan uwa sinwanin wa gairu sinwani wanda kai kama da juna na ayyata tuwa ne sinwan to sinu din ana gaya wa dan uwa saboda kakansu dai da manzo Allah dan uwa da dan kane suke kaga anan ya kawo wannan suna yukan na aba amri da ake masa alkunya da baban amur shi ne ya ce an abi amrin wakila abu abdullahi wakila abu laila usman ibn affan radiyallahu anhu qala ya ce kana annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza faraga min dafnil mayyit idan ya gama binne mamaci wa kafa alaihi zai tsaya a kansa faƙala sai ka istagfiru ya akiku ku nema wa ɗan uwanku gafara wa sadulahu tasbita ku roƙa masa sabati shine tabbatar furta kalmar la ilaha illallah yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah shine ma'ana at-tasbita anan faɗin la ilaha illallah ku roƙa masa ya samu tabbata in an masa tambaya ya ba da amsa shine at-tasbih fa innahu al-ana yasalu domin fa yanzu yanzu gashi ana masa tambaya da yake shi kashifi ne yana ganin me ake a cikin kabar ba ya zo wucewa wata rana ta wajen wasu kaburbura guda biyu ya ce wasu habbansa wannan kaburburan yanzu haka ana azabtar da su ya ce wa ma yu'azzaba ni min kabirin ba akan wani babban abu su a ganin su ake musu azaba ya ce a hadu ma ɗayan su kana yamshi bin namima yana annabi magulmaci ne a dalilin gulma ake masa azaba ɗayan kuma ya ce yana in yana fitsari yana bari fitsari yana taɓa tufafu la yastanzihu min al-bawli baya tsarkaka daga fitsari a dalilin fitsari da baya istibra'i ko baya kula yana bari yana tabbata tufafinsa ya tashi yayi sallah da fitsari a jikinsa shi yasa ake masa azabar kabari kaga kaburbura ne guda biyu amma yace yanzu haka ana musu azabu to haka shi ma wannan da yake tsaye a kansa yace ku nema dan uwanku gafara wajen Allah kuma ku roƙa masa tasbihi shine samun ba da amsa da tambayoyin da ake masa فإنه الآن دومي ينزي يزوك شنو يسأل أنا متى تنبه رواه أبو داود إمام أبو داود أشياء يسألنا حديثا وعن أمر بن العاص أنا وسألت سيدنا أمر بن العاص رضي الله عنه قال إيش إذا دفنتموني yana yin wasiya ga iyalansa yace idan na mutu idza dafantumuni in kuka binne ni fa aqimu haula qabri ku tsaya a gefen kabari na kadar ma tunharu da zurin gwargwadon yadda ake soke raƙumi wa yi kusan mulahamuwa har a raba namanta. Kaga minti nawa kenan. Kaga awa ɗaya za ta zo. Ko? Kuma kalmar ba a ƙi mutun nan kar ta ruɗe ka ka ce ai ya ce ku tsaya. Ka gane ai kamar a ƙi mu salata ne. Eh ku tabbatar da sallah. ba wai yana ishara kai ɗaya zuwa ga tsayuwa ba ne da ya ce fa'aƙimu haula kabari ɗin nan kai dai ba ka tsaya tsawon awa guda a rana a gaban kabari ba tun da soshe rakumi da laba namansa aƙalla zai ɗauki awa duk saurin mahauci kuwa saboda raba naman nan da ƙashi tun da ya ce a raba nama kaga sai an sassara ko bayan an fede an fitar da kayan ciki fiɗa ma minti nawa za ta ɗauka sannan raba nama to wannan aqimu din ba wai tsayuwa yake nufi ba ku tabbata a gefen kabari na gwargwadon yanda za a soke raƙumi ba yi kusa mulhamuwa kuma a raba naman ta hatta asta'ani sabikum hanna samu na ɗebe cewa da ku kaga wanda suka yi imani da tambayar kabari kenan da kuma azabar kabari da ni'imar cikin kabari saboda lokacin da za a zo ana mun tambaya in dinga jin motsinku da maganganunku wa a alamu an na samu na san ma za a rajin biyu rusul rabbi a kuma zan yi muraja'a da shi ga jakadun ubangiji na zuwa ya jakadun ubangiji munkarin da nake wanda Allah yake aiko su zuwa wajen mamaci su masa tambayar kabari har na san ma za a rajin bihi abin da zan mayarwa rusul rabbi da kadun ubangiji na na amsa bihi da wannan abin da zan bada an rawahu muslimu wa kan sabaka ai hadisin ya gabata a can baya bi tulihi da tsawonsa yawa hadisin ya zo da bayanin jinyarsa da abubuwan da ya a rayuwa da abin da ya faɗa har yi yin wannan wasiya to qala shafi imamu shafi rahimahullahu ya ce wa yustahabu ana so an yuqra indahu shay'un min al-qur'an ana so a karanta wani abu na alkur'ani a wajen mamaci in an binne shi inda hudu ma'ana inda kabari ana so a karanta wani abu na alkur'ani a wajen kabarinsa idan an binne shi yace wa in katamul qur'an in suka sauke alqur'ani suka yi katama ta alqur'ani kullahu gaba dayansa kana hasana wannan abu ne mai kyau inda za su sauke qur'ani kullahu tun daga fatiha hannasu izu 60 kana hasana wannan abu ne mai kyau wannan kaga eh a ni ma to kai to ni kullahu ya ce kai ba kullahu to shi kenan nuska ce ta bambanta dama a hadisi ma ana samun bambancin lafazi ballantana a maganar tabi'u tabi'i na imamu shafi amma kullahu din ya fi saboda a baya an ce an yi ƙura'a inda ku shay'un ka gama da wannan lafazin a karanta shay'un min al-qur'ani inda hu a wajensa kaga an gama da inda hu wa in kata mul qur'ana kullahu in suka sauke alqur'ani gaba ɗayan sa kana hasanan ya zamanto abu ne mai kyau to kaga abin da ake bukata dai a yawaita addu'a a tsawaita addu'a eh saboda ita addu'a din yawanci ba ta da tsawo duk yadda mai kokari ne zai yi addu'a da ta kai subuni ɗaya addu'a dai da ba qur'ani ba duk irin addu'arka da iyawarka ta addu'ar neman gafara ga gumace in kai kokari ka yi addu'a da tsawonta ya kai tumuni ɗaya ko to kawo ko sun ana neman daɗewa da kuma jajircewa wajen addu'a sai a kama karatun ƙur'ani shi ne wanda za a ɗaukar tsawon lokaci ana yi ko da ba a sauke gaba ɗaya ba babu sadaqati anil mayyit wa du'a lahu wannan babi ne na bayanin yin sadaka ga mamaci wa du'a lahu da kuma yin addu'a gare shi ne hukuncin yi wa mamaci sadaka in ya mutu da kuma yi masa addu'a bayan ya mutu qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wallazina jawo min ba'dihim waɗanda suka zo bayan sahabban manzon Allah bayan al-muhajirun wal ansar domin kafin a faɗi wannan ayar an faɗi wasu ayoyi guda biyu da aka yi a ɗafin wannan ayar a kai. Wannan ai ta zo da wawon ɗafin wanda zai da ja'u, wannan wawon na adafi ne. A baya an ce lil fuqara il muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah ba har zuwa ƙarshe. Sai kuma aka sake cewa wanda zai da tabo wa uddara wa limana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ko a zuwa wala bi su fi zuri mahajatan min ma utu wa yusuna ala abudin wa law kana bihim qasasa wa man yuqashu nafsi fa ulai ka humul muflihun sannan ka ce wala duna jawo min ba ali ibn tabi'u baya ko to wannan ana magana da tabi'ai tunda an yi maganan al-fuqara al-muhajirin bil fuqara al-muhajirin wal ansari ko lil fuqara al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim sune muhajirai sannan wani zai tabawa udara wa imani min qablihim su ne lantaru to wallazi da jawo min ba'dihim su kuma tabi'ai sura ta yi bayanin muhajirai da lantaru da kuma tabi'ai to tabi'ai su ne wallazi da jawo min ba'dihim wadanda suka zo bayan muhajiruna wal ansaru yaquluna su kuma suna cewa rabbana ya ubangijinmu igfir lana kai gafara gare mu wani ikiwani na da zai sabakuna bil imani kai gafara ga ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu yin imani karatun mu na jiya rabba na gafirla na kaga ba ce rabba na gafirna ba ko kuma kuma da ce wa ikiwani na ba ce wani ikiwani na duk inda lafazin gafara ya zo to yana ta ne da lamu in dai an faɗi lamiri to dole sai an sa lamu tsakanin ra'un da lamirin rabba na gafirla na wani iki wani na lazina sabukuna bil imani ya ubangiji mu kai gafara gare mu kai gafara ga yan uwanmu waɗanda suka rigaye mu yin imani kaga wannan ta nuna cewa idan mutum ya mutu a yi masa addu'a shi shi da dalilin kawo wannan aya wa ana aisha ta radiyallahu anha har wata daga rana aisha Allah ya kara mata yadda anna rajulan wani mutum qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo wajen annabi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama inna ummi ufuttuli tatnafsuha hakika jati mata an kalkulanta kamar tufiyat ne aka ce ufuttuli ta daga tserewa za a falata saidu inda ne askari ko falan ma a fala falan ma a falat faduwa ba to nan sai aka hakaito mutuwa da wannan sunan na faduwar lada ko faduwar wata inna ummi uftuli tajnabtuha an karbulanta wa uraha amma ina zatanta law takallamat da ta samu damar yin magana da yin wasiya kafin ta mutu ta sadakar da ta yi sadaka da wani abu na dukiyar jinya ce ta sa ba ta samu bakin yin magana ba har ta cika wannan yarta ce mahallin shahid ce kuma abu da lura da shi a yar mai mutuwar ce inna ummi ko A'a, Allah rajulan ƙalalin nabi, eh haka ne, mutum ne namiji, amma wanda ya rufin gyatuma ce, eh Allah rajulan ya ce inna umi hakika gyatuma ta kaga uwarsa ce, shi ne kuma magajinta. Ta rasu amma ina zaton da da ta samu damar yin magana ta sadaka da ta yi sadaka da wani abu na dukiyar. fahalla min ajrin to yanzu za ta samu lada duk da bata yi wasiya in ta mutu ai sadaka da abu kaza ba za ta samu lada an ta saddaqtu ana in nayi mata sadaka qala magala ce na am kwarai ku wannan ya nuna maka halaccin yi wa mamaci sadaka kuma ladan ya je ya same shi in daga mutum ya tambaya in yi masa sadaka ladan zai same ta magana ce kwarai ku to amma da sharaɗi ya zama kai magaji ne ba wani bare ne ko wani daban wanda ba yi da gado zai zai ɗebi dukiyar marayu ko ya ɗebo hatsin marayu a lungu ya ce zai yi gumban sadaka ko zai yi wainan sadaka ko a je a kamo shanu a garken mamaci na marayu a ce za a yanka a masa sadaka wannan kan haramun ne in za ku masa sadaka to ku je ku nemo da kuɗin babu laifi da aljihunku ku yi masa sadaka wannan babu laifi amma kar ku taɓa dukiyar magana shi wannan da yake magana ɗan mai mutuwan nan kaga shi magajinta ne to babu laifi in magadan dukkan su balagaggu ne su haɗu su yi ittifaki cewa to mu ɗauki wani abu daga cikin dukiyar babanmu ko na jami'an mu je mu masa sadaka ko mu gina masa masallaci ko mu gina masa bohol ko rijiya ya zama sadakatun jariya gare shi wannan babu laifi tunda dama ku ne magada amma da sharadi an yi ittifaqi in wani yace shi bai yarda ba to a cire masa haƙƙinsa a bashi ku in ya so in an raba ku yi da naku wannan shine ka'ida amma bai halatta a ɗebi duki wannan fa dukkan ku balaga ku in ya zama akwai yara ƙanana da su balaga ba kaga su ne marayu wanda kuma ba su da hankalin da za su gane abin da suke so da wanda ba sa su ko kun shawarcin sun yarda bai halarta ba saboda babu takalifi a kansu yawwa amma ku haɗa kuɗin ku ku a aljihun ku ku yi wani naku da ya mutu sadaka wannan ya halarta wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun ittifaqi gare shi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce idza mata al-insanu idan mutum musulmi ya mutu in kada amalu aikin sa da yake yi ake rubuta masa lada ya yanki amalu anan aikin sa wanda in yayi za a bashi lada kamar sallah ko azumi ko zakka ko karatun qur'ani ko zikirin Allah ko sadar da zumunci duk wani aiki ne wanda in yayi za a rubuta masa lada to daga ya mutu wannan aikin ya yanki ladan da ake rubuta shi ma ya yanki illa min salatin sai dai daga wasu ayyuka guda uku guda uku su kadai ne wanda ko ya mutu ladan yana gudana ana kai masa na farko shine sadaqatin jariyatin sadaqa mai gudana saboda min din nan da ya kawo shine aka yi madadin da sadaqatin illa min salatin shine sadakatin jariya sadaka mai gudana kamar ya so da bohol tun yana raye fi sabilillahi ake shan ruwa kyauta ba sayarwa ake ba ko ya gina gida ya ba wa almajirai suna karatu alkur'ani a ciki ko ya dasa wata bishiya wanda ya batta ana shan inuwata ko ana shan ƴaƴanta fi sabilillahi ko ya sayi alkur'ani ya bayar a tsangaya ana karantawa in dai qur'anin nan yana nan ana amfani da shi kusan da aka karanta ladan yana zuwa ya same shi shine sadaqatin jariya yace na biyu au ilimin ko kuma ya bar ilimi dun tafawu bihi da ake amfana da shi ya karantar da almajirai qur'ani ko ilimin addinin musulunci ana aiki da shi wajen bautawa Allah wasu malamai suka ce har ilimin duniya na neman abinci ya koya wani sana'a yana yin wannan sana'ar yana cin abinci to ko ya mutu inda ya koya masa ba hasada ba mugunta to shi ma duk sanda ya amfana da wannan ilimin nasa shi ma za a rubuta masa nan tunda a zahiri ba a kayyade ba au ilimin yun tafa ubi ko ilimi da ya bari ake amfani da shi na uku shine awwaladin salihin ko kuma ya bar ɗa na kirki ya du'u lahu da yake masa addu'a ka duba lafazin an ce salihin ba ɗalihin ba ba lalatacce ba salihi to ta yaya zai bar ɗan salihi ɗan shi zai mai da kansa salihi sai ka tarbiyyantar da shi ko ka kai shi makarantar koyon addini ya iya karatun fatiha da sura ya san yadda ake sallah a nan ne zai san haƙƙin da uba yake da shi a kansa in ya mutu ya mar addu'a amma tun farko ka dau ɗanka ka kai naziri daga nan ya wuce firamare daga can ya wuce sakandire daga can ya wuce jami'a ina dai da masaji abin da zai koya ba zai koyo abin da in ka mutu zai tuna da kai har har har ya ba addu'a abin da ake bukata din ya du'u da hu ya dinga yin addu'a gare shi to shi ma bai yi wa kansa ba saboda bai san ta ba bai san muhimmancin ta ba ballantana har ya tuna da kai in ka mutu ya ma addu'a to ba laifi ne ka kai ɗanka naziri ko firamare ko sakandare ko jami'a ba amma dai ko islamiyya ne ya dinga zuwa da yamma yadda zai san kuma addini wanda zai za a koya masa yadda zai yi biyayya ga mahaifinsa har ya san cewa mahaifin yana da haƙƙi a kansa in ya mutu ya mar addu'a amma in baka bar ɗa salihi ba to kaga ba addu'a ba sai dai ya jawo ba zunubi ba yayin in kamar masa dukiya mai yawa bai san yadda zai bi Allah da ita ba in ya saba wa Allah kana da kamashi ita sharin dukiya kenan in yayi aiki mai kyau ladan nasa ne ba abin da za a baka amma in yayi aiki mara kyau kuma in an rubuta nasa kai ma za a ware naka kamashi a ciki yana daga cikin sharin bulu dukiya kenan wannan hadisi rawahu muslimun to mahallu shahid dai awwaladin salihin yad'u lahu inda muna magana yi wa mamaci addu'a bayan ya mutu babu sana'in nasi alal mayyit wannan babi ne da zai mana bayanin matsayin yaban da mutane suke yi ga mamaci mutum ya mutu ya zama mutane duk suna faɗin alheri game da shi ana yaban sa kai wani mutumin kirki ya yi kaza ya yi kaza wani mai haƙuri ne kai wani mai kyauta ne wani mai sadaka ne kai wani akwai ƙoƙarin sadar da zumunci an anasin radiyallahu anhu kala yace marufi janazatin wata rana sahabbai sun zo sun wuce da wata jana'iza wata gawa fa asnau alaiha khairan sai suka yi yabon alheri gare ta suka ce kai Allah sarki wala ne yaro su ba mutumin kirki me kaza me kaza me kaza fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama wajabat sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ta wajaba tuma marubi uku sannan sai suka wuce da wata gawar duk a lokaci daya wata gawa da bai ta ma aka zo wucewa da ita fa asalau alaiha sharra sai suka yi bayani na sharri game da ita dan ba dan ba a ce yabo ba tunda sharri fa asalau alaiha sharra sai suka faɗi sharri akan ta kai wanda mutumin banzan nan ne ya mutu ko kasurgumin barawan nan ne kai mutane sun huta faƙalar nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat ta tabbata ita ma kaga shi ne ma'anar ta wajaba wajabat ta tabbata ba Allah ya ja maka ba fa idza wajabat dunubuha fa kulu minha wa adibul qadi'a wal mutar ko ko wa adibul ba'is al faqira ne duka dai akwai a cikin suratul hajj to ma'anar wajabat ta tabbata ba wai ta wajaba da wajibcin takalifi fa qala umar bin al-khattab radiyallahu anhu sai sai na umar dan khattab Allah ya kala masa da yace ma wajabat menene ma'anar ta tabbata faƙalar sai mazala ce ha za a zuratum alaihi kairan wancan na farkon da aka wuce da shi kun yi masa yabo na alheri fa wajabatu da hulɗe na aljanna ta tabbata gare shi wajabatu na ai wajabatu da jannatu sai kawai ya tsaya iya wajabat tunda kun faɗa alheri kun masa shaida mai kyau to fa wajabatu da hulɗe na aljanna ta tabbata gare shi wa haza azanatum alaihi sharra wannan kuma kun faɗi sharri a kansa fa wajabatu lahu an-nar wuta ta tabbata gare shi yace antum shuhada'u llahi bil arab ku ne shaidan Allah a ban kasa a hadisan jiya mun ce ai mala'iku in suka dauki rai suna zuwa su jinne mutane za su faɗa ko duk abin da kuka faɗa inna amin ne su ce amin inna shaidawa ne su ce Allah to wannan nan da aka ɗauki lansa mai kaza mai kaza ne domin ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa to saboda haka ana so musulmi in ɗan uwansu ya rasu musulmi duk wani abu na shari su kame duk wani abu nasa mara kyau to su daina faɗa yi ƙoƙarin hakan to kyakkyawan halayensa ko da kaɗan ne ko ba yawa yi ta bala suna maimaita shi domin mala'iku za su shaida akan abin da suke faɗi muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun ittifaqi gare shi wa an abin aswad an rawata daga abul aswad kala yace qadimtul madinata na gabata garin madina bi ma'ana na je garin madina wa jalastu sai na zauna ila umar ibn al-khattab a wajen kuma dan khattab radiyallahu anhu a lokacin yana khalifa a madina fa marabdihim janazatun sai wata gawa ta zo wucewa ta wajen fa usuli ala sahibi ha khairan sai aka yabon alheri ga ma'abocin wannan gawar qala umaru radiyallahu anhu sai umar yace wajabat ta tabbata da ma hadisin da ya gabata an ce ai umar dan kadan shi ya tambayi manzo Allah ma wajabat to ashe shi ma ya kiyaye wannan hadisi aka zo wucewa da gawa umar yace wajabat kuma murra bi ukra sannan aka wuce da wata fa usuli ala sahibi ha khairan ko ita ma aka sake yaban alheri ga ma'abocin gawar kala umar umar ya sake cewa wajabat ta tabbata kuma murra bi salifati sannan aka zo wucewa da ta uku fa usina ala sahibi ya sharra sai aka yi yabo na sharri aka faɗi sharri game da ma'abocin gawar fa kala umar umar yace wajabat ta tabbata kala abul aswad abul aswad tabi'i ne yace fa qul sai na tambayi umar wa ma wata bat ya amiral mu'minina irin yadda Umar ya tambaye manzon Allah a zamanin manzon Allah shi ma Abu al-Aswad ya tambaye shi me ma'anar ta wajaba ya amiral mu'minina ya sarkin mu'minai kala yace qultu ko ni ma na faɗa ne kama kalan nabiyyu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa manzo Allah yace ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khairin ko a ina musulmi da ya mutu aka samu mutum hudu musulmi suka ba da shaida a kansa da kairin shaida ta alheri a da kala hullahu da nata Allah zai shigar da shi aljanna mutum hudu kawai kar ka yadda ka zama mugu wanda in ka mutu a kasa samun mutum hudu da za ka fata alheri a kanka ai ka sa akwai mutumin da ko mutum ɗaya ba zai samu ka cuci wancan ka zalunci wancan wanda ka zalunta in wani baka zalunce shi ba ka cuci ɗan uwansa dama yana jin haushin ka ka fitini mutane a anguwa sace-sace tsallaka gidajen mutane dukan 'ya'yan mutane lalata 'ya'yan mutane shaye-shaye da sauran miyagun ayyuka duk wanda ya ganka ba zai yi farin ciki da ganinka ba to in ka mutuwa zai shaida mai kyau a kan kaga mutum shi yake jawo kansa shaida mai kyau ko ya jawo kansa mummunan shaida to ka yi ƙoƙari ka zama ko da ba fata ake ba ko sharrin yarin da ya yi alherin to kaɗan kamanta alherin yadda in ka mutu dai za ka samu mutum hudu da za su faɗi alheri a kanka domin manzo Allah ya ce ayyuma musulmin ko a ina musulmi ya mutu shahida lahu arba'atun aka samu mutum hudu musulmi suka yi shaida gare shi bi khairin ta alheri adkhalahu Allahu jannata Allah zai shigar da shi aljanna wa qulna sai muka ce wa salasatun har mutum uku shi ai arba'atun yace qala manzo Allah yace wa salasatun har mutum uku kaga an sako aka samu mutum uku daga cikin musulmi suka faɗi alheri game da shi Allah zai sa shi a aljanna fa kunna sai muka sake cewa manzo Allah wa idnani ko mutum biyu ne kale yake wa idnani ko mutum biyu ne dama shaidar musulunci daga mutum biyu take farawa ko ko dama ai daga mutum biyu shaida take farawa eh amma kololuwa shi ne mutum hudu shaidar zina kenan in shaidar ganin zina ne sai an samu arba'atu shuhada fa in lam yatu bi arba'ati shuhada'in to fa ulaika inda Allahi humul kadhibuna to shine to lam nas'alu anil wahid amma kuma lam nas'alu anil wahid sannan ba mu tambayi manzon Allah ba game da shaidar mutum ɗaya ko ita an tambaya me za a ce kuma Allahu a'lam da mun ce wa wahidun ba shi ma zai ce wa wahidun ko kuma zai ce a banda guda ɗaya eh haka ne to amma kuma ka san ai ba a karɓar shaidar mace ko ai ba kamar shaidar mata to ballatana ya samu koda matarsa ta bada shaida to yayi sa'a dai ya kyautata wa koda ƴaƴansa sun bada shaida shi kenan shi da yake wallan thumma lam nas'alu anil wahidi sannan dai a ƙarshe muka takaita ga mutum biyu ba mu tambaye shi game da shaidar mutum ɗaya ban yi shaida ta kirki ko ta alheri gare shi wannan hadisi ya rawahu bukhari imamu bukhari ne ya rawace shi alhamdulillah lokaci ya cika akwai tambaya ta akwai tambaya to akwai tambaya jiya ba mu ba ko lokaci ne ya kure mana akwai tambaya
yana
azumunsa ya karye amma zai kai shi a haka bayan sallah zai rama guda daya duk mutumin da yana azumi kuma ya yi magana da mace ko wani abu na sha'awa har ya yi mazi to azuminsa ya karye idan kuwa maniyi ne ya fito masa a dalilin sha'awa to azuminsa ya karye kuma sai ya yi kafara ko a fitowar maliki a ashimawu ai ya gaya maka wa muqaddimatul jima'i makruhatun lisa'il magabatan nan na jima'i an karhanta su ga mai azumi ko har ma ya kawo da kalqulati kamar sumba wa lamsul mar'ati da shafar jikin mace wal mula'abatu da yin wasa na sha'awa da mace su ne muqaddimatul jima'i to shi ne take lakinnahu in amza sai dai cewa shi mai yin wasa da mace na sha'awa ko mai rungumar mace ko mai kumbatar mace na sha'awa in har yayi mazi to fa alaihi alqada'u la mutu ya ya ya wajaba akan sannan sai yace wa in amna in kuma har yayi mani a dalilin wannan muqaddimatul jima'i fa alaihi alqada'u wal kafaru ramakon guda ɗaya nan yana nan da kuma kafara azumi azumi 60 tana nan akan kaga zai 61 kenan in iya mazi ya takaita daga mazi bai ci gaba ba ya tsaya a nan to shi kenan azuminsa ya kare sai ya rama guda ɗaya in kuwa bayan mazi ya ci gaba da yi ka san shi mazi yana share hanyar zuwar mazi eh yana nuna maka ba oga yana nan zuwa in baka daina ba ka ci gaba da abin da kake ya jawo mazi to shi ma ogansa yana nan zuwa shi shi shi shi ya sace maka lakin nahu in amza fa alaihi alqada wa in amna in kuma shi ba dai har mani fa alaihi alqada wal kafara saboda haka ko a wani dalili in dai ta bangaren sha'awa ne ko magana kadai yake yi da ita ko shafar jikinta yayi ko rungumar ta yayi yayi mazi azumin ya kare kuma ko matarsa ce sai ya raba azumin nan guda ɗaya bayan sallah sai wace abin da yake dafu dafu da amfanin ko yadda ake yin kaifiyar ta kawai yake tambaya to sujjada ba a bi bayan sallah ta cika an yi sallama kafin a tashi ake yin sujjadu guda biyu da kabbarori kuma a tsago an zo da za a yi tahiya a sake maimaita sallama bayan sallamar sallah wanda yake kaifiya ta sujjada ba a bi to alhamdulillah abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa da muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ganar da mu marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah ya bari su gida su lafiya masu ba da sadaka Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suke taimakawa wannan karatu yana gudana da cikin su da aljihun su Allah ya taimaka musu Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suke yaɗa wannan karatu ta social media Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatu su na alkhairi Allah ka karɓi azumin da sallolin da dukkan ibadu Allah ka sa ku daga cikin bayuka da kake kyantawa ga gurin wuta a cikin wannan wata Allah ka ji ɗan iyayenmu da kakanninmu da sunukanmu da ɗan uwanmu da makwatanmu da suka rigaye mu waɗanda suke raye in ta mu ta zo Allah ka sa mu suka da imani Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمدار العظيم اللهم يا جامع الشتات ويا مخرج النفات ويا مخرج العظام الرفات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج الكربات ويا سامع الأصوات من ملك سبع سماوات ويا فاتح خزائن الكرامات ويا مالك عوائد جميع المخلوقات ويا من ملأ نوره الأرض والسماوات ويا من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ويا عالما بما مضى وما هو آتي نسألك اللهم بقدرتك على كل شيء وبإستجمائك عن جميع خلقك وبحمدك يا إله كل شيء أن تجود علينا بقضاء حاجتنا إنك قادر على كل شيء يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله ما شاء الله إلى لا